إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أسبر أشرين دا تقوز قوتن جماد الآخرة شكرا تدبو دا دريه دا أربعين دا هدبين هجرا من الله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 39 cikin jirgin darussa daga littafin as-sunna walafar al-imamu al-hafiz Abubakar ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi ibn Abi Asim ya rasu shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi na shi haɗe daga cikin muhimman littattafai da ke karantar da aƙidar magabata annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da tabi'ai Allah ya ƙara musu yadda za mu tashi inda mala yake cewa babu ma zikira min ru'yati nabiyina sallallahu alaihi wasallama rabbahu tabaraka wa ta'ala fi manami babun da ke bayani akan abin da aka ambata na cewa manzanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa a mafarki qala dasana shafi'i qala dasana sufyanu عن عمرو ابن دينار عن اكرمه عن ابن عباس في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الاسراء قال هي رؤيا عين راها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم wannan hadisi mala ya karbo shi ta hanyar ash-shafi'i wato malam abu ishaq ibrahim ibn muhammad al-mutallabi kenan yana da hadisi a cikin sunan nasa'i da ibn majah shi kuma yace daga sufyan wato ibn uyayna an amr ibn dinar daga amdan dinar shi kuma yace an ikrima maula ibn abbas ibn ikrima daga ibn abbas radiyallahu anhu sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara masa dan shi da mahaifinsa shi kuma yana fassara fadin Allah wama ja'alna ru'yal lati araynaka wato wa id qulna laka inna rabbaka ahata bin nas Allah yace yayin da muke ce maka lalle Allah ubangiji ahata bin nas waɗannan annasu anan kamar yadda ya zo a cikin fasar ibn abbas ahlu makka Allah ya riga ya maka maganin su nan gaba zai maka maganin su shine ma'anan ahata bin nasi za a ci nasara akan su a badar da fathu makka ko kuma ahata bin nasi Allah ya katange su daga sahana ka isar da sakon Allah da dai wasu fassarori daban da waɗanda ba waɗannan ba Allah ya ce wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka kuma wallahi ba mu sanya wannan mafarkin da muka nuna maka ba Allah ya ce illa fitnatan linnas sai dan ya zama jarabawa ga mutane wa shajaratal mal'unata fil qur'an ai ita ma wa ma ja'alnaha illa fitnatan da bishiyar nan da aka tsine mata a cikin alqur'ani ita ce inna shajarataz zaqum ta'amul asim Allah ka tsare mu daga ita hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa hiya ru'ya ainin ibn Abbas abinda Aisha ma tace ru'ya ainin ra'ahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wato gani ne na ido shi kuma ibn Abbas yana cewa gani ne na mafarki ya go kuma afwan ba Aisha ba riwayan shi da ibn Abbas din cewa ru'ya ce ru'ya ainin ne gani ne na ido ko ko gani ne na mafarki abinda ya kawo iskalin shine saboda lafazin ru'ya da bambancin shi da da ainihin ita aka ce idan aka ce ru'uya asali to mafarki ne to sai ya zama kuma wato a cikin alkur'ani mai girma a cikin da ita wannan suwa ta isra'i Allah ya faɗi cewa an tafi da shi ne domin da aka ce subhanallazi asra bi abdi al-isra'u ba zai yi ya zama wato a mafarki bane kuma ya tabbata cewa da jikinsa da ruhinsa aka tafi da shi to ya akai kuma yanzu nan ya koma kuma ana bayanin cewa mafarki ne da aka sai wasu malamai suka tafi zuwa ga fasarar cewa wannan mafarkin wani mafarki ne can daban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan cewa Allah zai bashi nasara na na, na laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq cewa ai wannan mafarkin shi ake magana anan to amma kuma fadin shi cewa illa fitnatan lin nasi to yana kuma ƙara taukidin fassarar da cewa bayani ne akan Isra'i domin Isra'i ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya dawo kamar annabi yake cewa mutanen makka suka tare ni suna ta tambaya na ina ta ba su bayani aka nuna mini duk abin da ke kan hanyar na gaya musu amma duk da haka wasu sababbin musulunta sai suka ja da baya suka kasa daure wannan ainihin labari ya musu garaba da yawa to shine fitinar da wasu suka shiga ciki almuhimmu dai kamar yadda al-imamu al-qurtubi yake fada cikin tafsirinsa yace wannan mas'ala ta bambanci tsakanin ru'ya dinnan da isra'i yace man arada ziyadata ala ma zakarna yace falyaqif ala kitabish shafa lil qadi iyad yajidu min zalika shifa yace duk wanda yake son ya ji bayani dalla dalla akan wannan mas'ala ta Isra'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me ya faru ya akai me ya ta hakikin mas'ala yace to ya koma littafin nan na ash-shafa waraka yace zai ko samu waraka ba shakka alqadi iyadi ya tattauna wannan mas'ala dalla dalla ya tike zuwa ga kawo maganganun malamai cikin sahabbai da tabi'ai da malamai wanda suka biyo bayan su kowa da hujjarsa duka dai karshe kowa na kokarin dai ya tantance me ya faru to da shi din shi ashifa da kuma ibn kathirin a cikin tarihinsa za ga sun kawo wannan masail din karshe dai ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ganin da yawa Allah a mafarki ne idan ana magana ganin Allah da yayi to wannan mafarki ne ba ido da ido bane in ana magana kuma Isra'i da yaje to ido da ido ne amma a Isra'in to bai tabbata ya ya riski Allah a Isra'in ba ya jeje ya gana da Allah kuma Allah ya bashi salloli amma babu dalili karara akan cewa ya ga Allah lokacin Isra'i amma ya ga Allah a mafarki kamar da zamu zo mu ji kamar da kuma muka ji a baya Ibn Timiya ya tantance wannan mas'ala mas'ala ce dai wadda kai imani da abin da ya tabbata kar kai kutse a cikin ta don dama mas'ala ce ta akida ta imani wannan hadisi ingantacce ne kuma yana cikin Bukhari da Muslim da kuma wasu littafai kamar Ibn Jarir a cikin tafsirinsa hakanan kuma abin nan shi ma ya ruwaito shi at-Tirmidhi shi ma ya ruwaito shi malai yace haddathana al-muqaddimi wato Muhammad Abu Bakar kenan kala haddathana Abu Ahmad Abu Ahmad wannan ko dai ya zama Muhammad ibn Yusufa al-Bikandi ko kuma al-Firyabi ban iya tantance waye cikin su ba an Sufyana an Simak ya'ni ibn Harbin an Sa'id ibn Jubairin Sa'id dan Jubair wannan wali cikin tabi'ai an ibn abbasin kala ibn abbasin yake cewa kanat ru'yal anbiya'i wahayan su annabawa idan sun yi mafarki to wahayi ne idan annabi ya mafarki to wahayi ne kamar yadda Allah ya ce ma annabi Ibrahim ya yanka ɗansa an farki aka nuna mashi Allah ya ba da labari inni ara fil manami anni azbahuk Allah ya ce Allah ya ba da labari annabi Ibrahim ya ce lalle na gani a mafarki cewa ina yanka ka haka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ababen da aka mishi wahayin su ta hanyar mafarki wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha shine hanyoyin da Allah yake wahayi iri uku to a cikin su ɗaya daga ciki shine yake bayuwa ibuwa ga mafarkin wahayan aw min wara'i hijab wasu suna ganin cewa wannan wahayi din shine abin da ake mishi na ilhama wanda za ta iya zuwa mafarki ko kuma ido buɗe amma ba an yi magana da shi directly ba ne za a mai wata ishara ne za mu kuma shi mafarki rumuz ne da isharat aw min wara'i hijab shine irin da Allah ya magana da annabi Musa ko inda Allah ya magana da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Isra'i aw yursila rasulan shine a aiko man abin nan Allah ya zame malaikatu rusulan wa minan nas a aiko malaika kiramin barara su kawo malaika jibril da sauran yan rakiyarsa to da haka Allah yana magana da annabawa ta ɗaya daga cikin wannan hanyoyin da ya ga dama ko dai ya kimsa musu abu sai su fito su faɗa kimsa wannan ta zama ido ido biyu ko kuma a mafarki ko kuma yayi magana da su babu wani shamaki tsakankanin shi da su wato ta shamaki amma babu dan aiki tsakankanin su da shi ko kuma yayi magana da su ta hanyar manzanninsa cikin mala'iku to duk wahayin alqur'ani to shi ta wannan na ukun yake zuwa saboda muhimmancinsa da kuma tantance shi shi ta wannan yake zuwa ta hanyar aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha ina fata muna ganewa wannan shi ma yana cikin sai muslim duk da a cikin isnadin shi akwai simak ibn harbin wanda simaku dan harb abul mughira al-kufi saduqun ne salihun kamar yadda zahabi yake faɗa a cikin mizanul ittar yace saduqun salihun min awiyatil ilmi daga cikin wato buhunan ilimi sai dai akwai malamai da suke kyama hadisin sa irin su shu'uba irin su yahya ibn ma'in da wasu malamai da suka soke shi sun ainihin kawo illoli game da abin nan hadisan shi amma dai ana karba zaga abu hatimin razi yana daga cikin abin da ya tuhumi muslim akai cewa dan me za ka ruwaito hadisin simak simak musamman riwayarsa daga ikrima akwai ittirabi yana da wata kissa mai ban sha'awa ta ta ta, walittaka da Allah ya mishi karama ya taba ciwon ido har idan shi ya kusa makancewa sai mafarkin ya ga Ibrahimul Khalil annabin Allah Ibrahimul Khalil sai ya ce mishi ka tafi kogi kaza dake kusa da garinku ka je ka yi nutso a cikin kogin ka wanke idanka da ruwan shikenan da ya je kuma kawai ya warke sai ganin shi ya dawo da kanshi yake ba da labari kamar da ke cikin sirri alamin dubara to amma dai wajen riwaya malamai suna dan tsoron riwayar sa saboda musamman itirabin da ke cikin riwayar sa daga wane daga ikrima to kaga ba ita bace wannan din qala dasana abubakar ibnu abi shayba kenan qala dasana abda ibnu sulaiman abu muhammad al-kilabi wannan yana daga cikin manyan malamai wanda suke da hadisi a cikin al-kutubu sitta gabaki daya wa abu usama da kuma hamadu dan usama abu usama an mis'ar daga mis'ar ibn kidam an abdulmalik ibn maisara alhilali kenan alkufi shi ma daga cikin dalil jama'a an mus'ab ibn sa'ad daga mus'ab ibn sa'ad ibn abi waqqas an mu'adhin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ra'a fi nawmihi wa fi yaqadhatihi fa huwa haqqun mu'adh dan jabal yake cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani a cikin baccinsa da idansa biyu duka gaskiya ne duka daidai ne babu bambanci wajen karfin gaskiyarsu wannan isnadi ne sahihi rijaluhu rijalu shekhai sai malai sake cewa babu ga wani babi wato dai yana magana yanzu akan kaifa nara rabbana fil akhirah قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجلى لي في أحسن الصورة فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى قال قلت ربي لا أعلم به قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو وضعها بين ثديي حتى وجدت بردها بين كتفي فما سألني عن شيء إلا علمته وانا حديثي daga Malam Abubakar dan gidan Abu Shaiba ta hanyar Yahya ibn Abi Bukair al-Abadi Qadi Karman ya rasu shekara ta 1800 daga cikin zalul jama'a qala haddathana yace haddathana Ibrahim ibn Tahman Abu Sa'id al-Khurasani shi ma rijalul jama'a ne shi kuma yace haddathana Simak ibn Harbin dai Abul Mughira al-Kufi daga Jabir dan Samura sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Jabir yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama maiki da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa inna Allah ta'ala tajallali fi ahsani sura Allah ubangiji na ya bayyana gare ni a cikin kama mafi kyau fasalani fima yahtasimul mala'ul a'la sai Allah ya tambaye ni yace me kake tsammanin yasa wato almala ɗan fada Allah na can sama suke ta jayayya suna jayayya ne akan menene qala qultu rabbi nace ya Allah ubangiji na la a'lamu bihi ban san me yasa suke tattaunawa ba qala annabi yace fa wada yadahu baina katifayya sai Allah ya daura hannunsa a tsakankanin kafaduna hatta wajadtu burdaha baina sadayya hannaji sanyin hannun tsakankanin kirjina awwa ba'aha baina sadayya ko kuma ya daura hannun shi akan kirjina hatta wajadtu burdaha baina katafayya hannaji sanyin hannun tsakankanin kafaduna fama sa'alani an shay'in illa alimtu daga nan babu abin da Allah ya tambaye ni face sai naji Allah ya kimsa min ilimin shi na sani na dinga bada amsa wannan isnadi ne kyakkyawa mazajen shi mazajen Bukhari da Muslim ne in banda Simak ibn Harbin shi Muslim ne kawai kadin riwayarsa sannan zaka ga hadisin tabbatacce ne zamu ji riwayoyi daban-daban akan shi gashi kamar riwaya ta gaba qala haddathana yusuf ibn musa qala haddathana jarir al-layth an ibn asbat an ibn sabit an abi umamata an annabi sallallahu alaihi wasallam kala tara ali rabbi fi ahsani sura Allah ubangiji na ya bayyana gare ni a cikin kama mafi kyau wannan yanzu isnadin shi yana da matsala saboda mene saboda lais din nan shine wane shine ibnu abi sulaim saduqun ne illa annahu ikhtalata falam yumayyiz hadithu falam yumayyiz hadithu kamar da malamai suke cewa fastahaqqa tarka sai aka yi watsi da shi amma isnadin baya ga wannan yana da kyau za iya ya zama shahidi ga wancan da ya gabace shi asalin hadisin yana cikin mu'jamut tabarani al-kabir da musannad ibn abi shayba kuma al-haisami ma ya inganta ainihin wannan riwaya da haka wannan riwaya tana ƙara ƙarfin waccan thumma zakara al-haditha sannan ya ambaci hadisin kwatankwacin wancan qala hadathana hisham ibn ammar qala hadathana al-walid ibn muslim wa sadaqa qala hadathana ibn jabir qala marra bina khalid ibn al-lajlaj fada'ahu makhulun faqala lahu ya aba ibrahima حدثنا حديث عبد الرحمن بن عائش قال سمعت عبد الرحمن بن عائش يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن الصورة يساك كاو إسنادي تانيا هشام ابن أمار أبو الوليد الدمشقي وإنما لمن قرآن النن ما لمن صلى الجمعة خطيب دمشق كما ببما سنن القرآن شيكم يتشي دقى الوليد ابن مسلم ببما لم الشامي وصدق سبيل صدقة ابن خالد الدقيقي سبيل سكتشي قال سكتشي حدثنا wanda ba mu labari shine ibnu jabir wato abdurrahman ibnu yazid ibnu jabir kala yace marra bina khalid ibn al-lajlaj khalid ibn al-lajlaj al-amiri ash-shami ya wuce ta inda muke zaune fada'ahu makhulun sai makhul ya kira shi fa qala la sai ya ce mishi ya aba ibrahim Allah shi gafarta malam hadithna hadisa abdurrahman ibn aish ka zo ka karanta mana don Allah ka zo ka karanta mana hadisin nan na Abdurrahman ibn Aish kala yace samitu Abdurrahman ibn Aish yaqulu inji Khalid kenan naji Abdurrahman yana cewa kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana cewa ra'aytu rabbi fi ahsani sura naga Allah ubangiji na a cikin kama mafi kyau wannan ma hadisi ne sahihi ɗarafin shi ya gabata a lamba ta 390 da ainihin wato abin nan da casa'in da nawa a shi ne za mu zo na ɗari da casa'in da takwas ɗin shi wani ɗari casa'in da bakwai ko da shida ɗari casa'in da shida shi ma sahihi ne a isnadin shi tabbatacce ne sai ce a ƙala da sana yahya ibn usman ibn kathir wato yahya ibn usman ibn sa'id ibn kathirin الهاشمي أبو سليمان قال حدثنا زيد بن يحيى واتو زيد بن يا ابن عبد الله الدمشقي كنن قال حدثنا ابن ثوبان عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان قال حدثنا أبي بابنشي ثابت ابن ثوبان كنن أم مكحول وانتن دي حديثني و وابن أبي زكريا عن ابن عائش الحضرمي صحابين كنن qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa atani rabbil laylata fi ahsani sura Allah ubangiji na yazo mini a cikin kama mafi kyau a zaka za mu lura waɗannan hadisan dukkanin su sun zo da tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa ya ganshi a mafarki kuma har Allah ya mishi wannan kimse na ilimi wasu malamai su yi ƙoƙarin ikhamin wata fassara cewa ra'aitu rabbi a ƙara da wa ana fi ahsani sura ni ne nake cikin kama mafi kyau na yi kyakkyawar shiga sai dai wannan fasara ce mai rauni sannan mu lura da lafazin as-sura anan ba abin da yake yawan zuwa cikin kwakwalen mu bane as-sura asalin ma'anarta a cikin larabci shine kure ash-shakal wato hay'ar abu hay'a ko shakali ko haƙiƙanin abu ko wata siffarsa ba abin da an ce a sura muke yawan tunani shine hoto ba shi ba ba Allah ya zo mu a cikin hoto mai kyau ba a'a a cikin kama hai'a ko shakal ko makamantan sun kalla alqur'ani da dai sama zalla sai sama duka sura haka zaka tabbata wannan ma'ana misali in ka dauki kaman a fi ayi suratin ma sha'a rakkabak ai fi ayi shakalin alkhaliqul bari'ul musawwiru alkhaliqul bari'ul musawwiru ay allazi yakhluqu wa yabra'u wa yusawwiru ay wa yushakkilu khalqahu kama yuridu Allah shine mahalicci wanda yake halitta daga ba komai kuma ya sanya halittar nan a cikin irin kamar da ya ga dama kama kama haka Allah kaman fadin Allah kuma sawwarakum fa ahsana suwarakum ya kera ku kuma ya kyautata kamanninku haka huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha shine wanda yake molding ɗinku a cikin wato mahaifu yadda ya ga dama to haka ma in ka dauki hadisin wa man sana'a suratan yu'azzabu biha wanda ya kera wani abu ya dauki dawaini ya kera shi yayi mai jiki shine ma'anar sana'a sura hakan ka dauki kaman hadisin da ke cikin sai muslim cewa mun karanta shi ran nan atahumullahu fi suratin hadisin mun karanta ran nan ghairu suratihi allati ya'rifuna ko Allah ya zo musu a cikin mene a cikin hoto a cikin wata kama ba wanda suka sani ba wannan zai nuna maka cewa fasarin da muke lafazin sura to yana da katan lalle mu natsu me muke fada ko ba haka ba ba na ce hoto halas bane dan haka za je na amma wannan sharri ba na ce bane amma na nufin mutane masu ƙoƙarin cewa duk hoto haram ne su bari tukunna su zurfi a cikin karanta mas'alar hoto kada ku dinga gaggawa jama'a kawai abin da yake cewa kenan karatun ya faɗi yadda mutane suke tsammani karatun mai sura tun daga lafazin asura shin hoto ne wannan na kyamara ko na bidiyo ko ko me inda a lafazin ƙur'ani da hadisi ne to ba wannan bane gayatul amri sai dai a ce to an yi ilhaƙin su ne to akan abin da aka ilhaƙi kuma ba zai fitar da mutum daga cikin ahlus sunna ko ka kafirta shi ko ka bid'antar da shi ba dan gayatul amri shine ijtihadin wasu ne gayatul amri kenan ijtihadin wasu ne kuma akwai da suka saba musu a wannan ijtihadin domin dai al-lafazin alqur'ani da sunna to ma'anar kalmar sura to bata zo da wannan surar da yanzu ake rigima akan ta ba duk da haka ni na fi kyamata na fi ganin kuma a bari saboda a cikin abin nan akwai ka'ida cewa menene faman faman faman faman ku tuna min mana faman ta ka shubahati ko faqad faqad abra'a farka sabara da dinihi kaga tunda ana rigima akai in ka guje kaga ba ka shiga rigimar ba oho kamar yanzu rigima ne akan naira akwai riba ko babu in ka ci bashi da naira shin akwai riba ko babu duk bala'i dai in baka ci bashin ka biya da rababba dai ka tsira ka je lahira baka ci bashin ba dama to amma in ka ci ko ka bayar da riba sai aka je lahira sai zama waɗanda suka ce akwai riba su ne masu nasara ka ka ka ka tsoma kafa kana ruwa ko ko kuma wani abu makamancin haka da haka in mutum mutum ya guje ma duk wani abu za a kira da suna hoto wanda bai zama shi larura ba ya fi mai zaman lafiya amma wajen hukunci wannan hukuncin da ake na gama gari gaskiya hukunci ne satahi gaskiya hukunci ne akan surface babu in-depth fahimta akan me ake nufi da lafazin sura a cikin abin da ya zo na hadisai idan mun zo kan hadisan wata rana za mu magana akai insha Allah amma ni har yanzu ban ce halas bane to na san mutanen mu suna mun wannan sharri na yafe ma duk wanda ya mun ban ce Allah ya isa ba duk wanda namu na yafe mishi na san mutane wasu za su bugu mai sai an ce ka halasta hoto ni ban ce ban halasta hoto ba ni asuwa sibin ba suna cewa haramu ne ni in ce halas wane ni wane ni kabir dan gida Abubakar in ce wannan amma dai mas'ala ce sha'ika da take buƙatar wanda duk zai shige ta to kada ya shige ta da baibai ko kuma da hamasa yadda mutanen mu suke shiga ko kuma kawai saboda malamin da nake so ya ce haram ne ko malamina ya ce halas ne kawai in ba abin da ya ce in ce duk sauran maganin ƙarya ne ɓata ne ɓarna ne son zuciya ne wannan ba ilimi ba ne mas'alar ilimi za ka tattauna ta hatta abin da ba goyi bayan shi ba to wajibi ne ka girmama masu wannan mazhabin saboda su ma malamai ne ba mu gani yadda ibnu hajar yake tattauna mas'ala jama'a a cikin fatihul bari ko shi ko ko nawawi a cikin sharhin sana muslim ba za ka taɓa jin sun yi wa wani tsinuwa ko cin mutunci ko ɗiba albarka ba wannan ko bai hana saba ma ra'ayin shi ba ibn taymiya zaga ya kawo magana ibnu ibn hajjin zaga ya kawo magana ibn taimiyya da sibin qayyim a cikin fatul bari ya saba musu guda nawa abu ala ka taba jin ya ci mutuncin su ba mazhabin shafi'iyya nasu hanabila shi yana da fassara yana fassara wasu hadisai da ash'ariyanci su kuma salafiya ne zalla a cikin hadisu sifat abu ala ka taba jin ya musu raddi irin wannan da mu muke wa junan mu bayan su Allah ya tsare mu wannan kawai wani wata dajiya ce ko hukuma kan karatunmu da ya ce ƙala haddasana musa abu musa muhammadu bin musanna kenan ƙala haddasana mu'adu bin hishamin ƙala haddasana abi an qatada an abi kilaba an khalidin lajlaj an ibn abbasin ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'aitu rabbi azza wa jalla fi ahsani sura yace haddasana abu musa أبو موسى شيء محمد بن المثنى العنبري قال حدثنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله سمبر كنا تذكر ذلك الجماعة قال حدثني أبي بابانا شي هشام دن أبو عبد الله دن أن قتادة يعني ابن دعامة السدوسي أن أبي كلابة شيء عبد الله بن زيد الجرمي أن خالد بن اللجلاج العامري الشامي أن ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس Allah ya ƙara masa da shi da mahaifinsa ya ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama, manzan Allah ya ce, Ra'aitu Rabbi, azza wa jalla fi ahsani sura. Na ga Allah Ubangijina a cikin kama mafi kyau. Wannan hadisi sahihi ne, al'imamu Ibn Khuzaima ya fitar da shi a cikin At-Tauhid, haka na al'imamu Ahmad Ibn Hanbal a musnadinsa, haka na al'imamu Tirmidhi ya fitar da shi, yake cewa Hassanun Gharibun, sannan yake cewa Filbabi an Mu'adh ibn Jabalin, wa Abdurrahman ibn Aish an annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana ishara zuwa ga rayin da muka ji kenan qala haddathana ubaydullah ibn fadala qala haddathana abdullah ibn salih qala haddathana muawiya ibn salih an abi yahya an abi yazida an abi sallam al-aswad an thawbana qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbi atani al-lailata fi ahsani sura wannan isnadi da'ifi ne amma hadisin sahihi ne kamar yadda muka ji mai rawan wannan isnadi shine Abdullah ibn Salih katibul Layth fa innahu saduqun kathirul ghalat idan aka yana da mutaba'a sannan kuma wannan hadisi shi ma riwaya Ibn Khuzaimah ne a cikin Kitab Tauhid da Bagwi ma a cikin Sharh Sunna wannan Ubaidillah ibn Fadala ibn Ibrahim an-Nasa'i dan garin Imam nasai ne kuma daga cikin Al-Kutubus Sita Nasa'i kadai kadai zirin riwayarsa wancan dai shine matsalar isnadin shi wancan Abdullahi ibn Salih katibul Lais sai kuma shi wannan wato Muawiya ibn Salih mai riwaya daga Ibn Yahya Abu Yahya Abu Yahya ko Ibn Yahya da yazo a haka din wannan mutumin ba a gane kowa yayin shi ba da aka Sheikhul Albani a cikin takharijin sa yake cewa ni ina ganin Sulaiman ne ko kuma Sulaim ibn Amir shine ke riwaya daga Abu Yazida ya ce amma ban tantance shi ba to kuma shi ma abu yazid din ibn khuzaima ya ce ban san shi da adalci ko rashin adalci ba da haka dai isnadin akwai tarkatarka a cikinsa za ka gashi sa bazzar ya kawo shi a cikin kashful astar amma ta hanyar allaif ibn sa'ad an muawiya ibn salih bihi bai ambaci wancan abu yazid din ba shekul albani muhammad nasiruddin allah ya gafarta masa a cikin nuskarsa sai yake cewa na gani cewa wannan isnadin ni ina ganin cewa wannan isnadin na allais shi ya fi inganci saboda ƙarfin nagartar laisu don wancan ibn sari akwai magana a kansa ta wata fuska da haka wannan riwaya ta allais ibn sadin ta fi ƙarfi wallahu ta'ala alam ya ce wa fi hadhihi akhbar a waɗannan hadisan waɗannan riwayoyin ya zo da wawa ba a yadahu baina katifayya ya sanya hannunsa tsakankanin kafaduna wato bai zo da wacce shakkan kafadu ko kirji ba haka yake a cikin riwayar dara kutani a cikin sunan dinsa da kuma a cikin kitabun ru'ya dai nashi da isnadi tabbatacce anan ne zaka ga shaharustani bai littafin al-milal wal nihal yake riko da wannan hadisin yana sukan magabata sai ka ji ya ce qalatul mushabbiha masu kamanta Allah sun ce Allah ya ci ya yi kaza to ai ba mu ne muka faɗa ba annabi ne ya faɗa da kansa da haka zamu zo mu ji magana ibnu hajarin jama'a akan wannan hadisi magana mai ban sha'awa kwarai da ibnu hajarin ya ambace ta da yake cewa da ya gama kawo duk abinda mutane suka faɗa sai ya ce to wannan dai ni abinda nake gani ya ce wannan hadisin da ire-irensa abu dai hanyar nan ta magabata wajen fasara shi ya ce a karanta kar a canza ma'anar kar a ƙaryata ibn hajar da kanshi aka yi fada da ya gama duka ya faɗi wannan ya faɗi wancan ya faɗi wancan ya ce to waɗannan hadisan da ire-iren su ina ganin zaman lafiya shine abu ta farkin magabata wajen fassara su a faɗe su yadda aka ruwaito su ka a ƙaryata kada a gurgunta kada a mustawili yace wannan yafi zaman lafiya wannan ba shine salafiyancin ba jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka bar shi yadda ya faɗa Allah ne ya faɗa ka bar shi yadda ya faɗa kanka ce sai ka canza ko sai ka gyara ko ya maka nauyi ko ba zai yiwu a faɗa haka ba ko yayi kama da kaza karka faɗi duka wannan mal ya ce babun ga wani babi zamu zo mu kanta magana ba jare insha Allah in muka bari da inda ya a ruwaya da ya ambaci ta insha Allah ina jin nayi alama a wajen duk da ban kufuta daga cikin littafin ba qala haddathana isma'il ibn abdullah qala haddathana nu'aym ibn hammad ويحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن حدثه أن مروان ابن عثمان حدثه عن عمارة ابن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في المنام في أحسن صورة وأن حديثي dai riwaya ce da isnadin yana da matsala kamar da zamu zo mu ji hada isnadun kamar albani yake cewa da'ifun muzlim mai rauni ne da kuma duhu eh yana da rauni yana da duhu kwarai da gaske isma'ilu ibnu abdullah al-asfahani wanda yake malakabi da sammawaihi ko kace sammawiyya kamar da malaman hadisi suke so a fara yana da yana daga cikin malamai waɗanda suke da riwayoyi da yawa babban malami shi kuma yace daga Nu'aym ibn Hammad ibn Muawiyah al-Khuzai malamin Bukhari duk da Bukhari ya kawo shi maqrunan bi ghairihi Muslim kuma a muqaddima Abu Dawud Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaito hadisin sa ya daga cikin mutanen da suka sha wahala akan mihna ta khalqul Qur'an har aka kashe shi Allah ya gafarta mai da kuma shi da Yahya ibn Sulaiman su biyu suka karbo daga malam Abdullahi dan Wahab al-Misri babban malamin nan shi kuma daga amru ibn al-harif ibn yaquba al-ansari abu umayya to wannan amru dan harif din da shi da wanda ke ƙasa da shi shine umara ibn amir sune matsala wannan isnadi musamman shi umara ibn amir ash-shaykh al-albani a cikin nashi wato nuskar da yazo ku ji abin da yake cewa yace qultu ni albani nasiruddin Allah ya gafarta mai sai na ce Umara ibn Amir zakarahu ibn Hibban fi thiqat wannan malamin ibn Hibban ya kawo shi a cikin kitabut thiqat a cikin juz'i na 5 shafi na 245 wa qala sai ibn Hibban yace yarwi an ummi tufaili imra'ati ubay ibn ka'ab an annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara ga wannan riwaya kenan wannan malamin yana riwaya daga matar ubay dan ka'ab mai suna ummu tufail daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce ta ce annabi ya ce ra'aitu rabbi yana ruwaito hadithan munkaran wani hadisi abin kyama lam yasma min ummi tufayl shi din da ya ruwaito bai ji daga gare ta ba wa inna ma zakartuhu ibnu hibban ya ce na ambace shi ne likai la yughran nadhiru fi kai ya rudi mai kallon shi fa yahtajja bihi min hadisi ali misr a ce daga cikin hadisan misra na ruwan ibnu hibban Allah ya gafarta mai kaga wannan da kamata ya kai shi cikin kitabul majruhin nashi da ya kawo shi wannan cikin kitabul thiqat ya kawo shi kuma ya yarfe shi dan yakan yi haka so da yawa ya kawo mutum a cikin kitabul thiqat kuma sai kaji ya faɗi maganar da ba ta nuna amincewa ko ya kawo shi cikin kitabul majruhin kuma sai ya ce an soke shi amma ni na amince da shi to shi dai san tafarkin da yake bi shi da malamai Allah ya gafarta musu gabaki daya to sai yake cewa wai matar Ka'abu din nan ita mata Ubay dan Ka'ab ta ce ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa naga Allah ubangiji na a cikin kyakkyawar sura cikin mafarki wa zakara kalaman to dogon zantan da yake cikin riwaya shine abin da yake abin inkari din da haka wannan wannan mas'ala ta tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa cikin mafarki kuma Allah ya tambaye shi akan menene al-mala'ul a'la suke sabani domin an jiyar da shi ne wato manyan makusanta Allah suna tattaunawa suna tattauna akan alhasanat wad darajat wal mukaffirat yaya ake samun lada meye da meye ya fa daukaka darajar bayi meye da meye kuma yake sa a kankara zunuban bayi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza suna tattaunawa irin tattaunawa ta bayin Allah wannan ya ce misali wannan ya ce azumi wannan ya ce biyayyar iyaye wannan ya ce a ciyarwa kowa na kawo dalilan shi da yake ganin cewa aiki kaza zai kawo lada kaza aiki kaza yana gaba da aiki kaza wallahu alam babun fi ziyadati ba'da dhikril husna babun da ke magana akan ma'anar fadin Allah lil ladina ahsanu al husna wa ziyada menene al husna menene kuma az ziyada قال حدثنا حدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يونس قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله تعالى موعدا يريد أن ينجزكموه قالوا ما هو ألم يبيد وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا, ويجيرنا, من, ويجيرنا من النار فيكشف الله عنهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فما شيء أقطوا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة الله أكبر وأن حديث صحيح ماذا جنش ماذا جن إمام مسلم ليه الإمام الطبراني يا رويتوشي da Allah lakai a cikin sharh usul itikadi ahli sunna wal jamaa malam ibnu abi asim ya karbo shi daga hudba ibnu khalid ibnu al-aswad al-qaisi malamin su bukhari da muslim da abu dawuda ne shi kuma daga hammad dan salama ta dan dinar daga sabit ibnu aslam al-bunani daga abdurrahman ibnu abi layla babban malamin nan cikin tabi'ai daga suhaib ibnu sinan ar-rumi mun fadi a baya cewa suhaibu ba bature bane balarabe ne amma dai turawa sun taba kama shi suka tafi da shi daga nan sai ake ce mashi arrumi ta wanda za ga wani bakano a nan zaria shi kenan kuma a can kiru ko a ina ne sunan ƙauyukan kanan ma ko a buci ko a cikin ita kanta kanan suka za a ce mashi ɗan zaria kuma ba ɗan zaria ba ne ɗan kano ne ko kuma mu wannan sai ka ji kuna da wani ɗan uwa sai ka kuma ce mashi baban kano ko wai dan a kano yake kuma ba zazzagi ne kuma ba nufi ne mahala ana sa mutane sunan garuruwan da suka ji alhaji na makka hala ya je maka ne aka kama shi aka kulle shi shekaru a gidan yari daga baya aka sake shi yadda sai ka za a cewa alhaji na makka to irin wannan ne amma za ka ji mutane suna yawan faɗa cewa su haibu bature ne kuskure ne gaskiya kawai na assumption kamar yadda malamai suke fara cikin matsalolin hadis idan ka ji nasaba ta malaman hadisi musamman ba a saurin cewa ma'anarta kaza har sai ka bincika da ka ji nasaba an ce an rumi annahawi alƙarƙashandi kaza kaza to ka bincika meye ma'anar ta tukunna kafin kai italakin cewa saboda mutumin gari kaza ne ko sana'a kaza ko jinsi kaza ko dangi kaza yanzu kamar annahawi galibin ka ji annahawi ba malamin nahawu bane a cikin hadisi dan wata kabila ne wani wasu banu wane wane ibnu nahawu misali na manta asalin suna amma dai galibi zaka ji su annahawi zaka dauka a to ayirin da muke ne za ce annahawi as-salafi al'athari da wannan rigingimin da muke sawa kanmu sunayen ba irinsu ba ne ko mun gane? mala ya ci gaba da cewa suhaibu ya ce an na rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hadhihi al-aya manzo Allah ya fassara wannan ayar da kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafsiri da kanshi fadan Allah lillazina ahsanu lalle wanda suka yi aikin alkhairi suka yi kyakkyawa alhusna suna da alhusna alhusna ita ce aljanna kamar yadda ibn Abbas kuma ya fassara kamar da Allah kuma yake cewa innal ladina menene sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaduna al husna ay al janna anha ay anin nari mubaduna to da haka aljanna ita ce al husna Allah ka bamu wa ziyada da kuma ƙari to menene ƙarin ƙarin nan yace shine idza dakhala alul jannati al jannata idan yan aljanna suka shiga aljanna wa ahlun narin nara yan wuta suka shiga wuta na dauya ahlal janna sai mala'iku su shela a ce ya koyan aljanna inna lakum sai a kiraye su inna lakum indallahi ta'ala mau'idan Allah ya muku wani alƙawari tun a duniya ya ce zai cika alƙawarin nan to yau din nan yuridu an yunjiza kumuhu Allah yana so ya cika muku qalu ma huwa sai to mu me wani alƙawari an mu amana komai alam yubayyidu wujuhana yau matabayyaddu wujuhun kenan ko wata suwaddu wujuh Allah ya sa fuskokinmu sun yi haske sun yi annuri muna cikin annashuwa da sharholiya wa yudkhilna aljanna alam yudkhilna aljanna ashe Allah bai shiga da mu aljanna ba ai ya mana komai wa yujirana minan nar ashe Allah bai tsantar mu daga wuta ba wannan ma ya ishe mu sai Allah fa yakshifu Allahu anhumul hijaba sai Allah ya yaye shamakin da ke tsakankanin shi da bayinsa Allah ka samu cikin waɗannan bayi fa yanzuruna ila Allah ta'ala sai su ga Allah ubangiji madaukakin sarki fa ma shay'un utu ba wani abu da aka ba su aljanna ahabba ilaihim wanda suka fi so minan nazar ilai fiye da ganin Allah sai ya mantar da su dukkanin ni'imomin aljanna kamar yadda ibn tumiya yake cewa yarahul mu'minuna bighairi kaifin wa tamthilin wa darbin min misali fayansawna an-na'ima idza ra'awhu sai su manta dukkanin ni'ima mala yace fa ya khusrana ahli al-i'tizali tirda mu'tazila da suke cewa ba za a ga Allah ba zaka wannan haka aka ruwaito cewa az-ziyada ita ce ganin Allah haka aka ruwaito zamu ji riwaya daga sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu akwai riwaya daga Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas da kuma shi ibn Abi Lalla shi ma ya fassara da haka da Huzaifa da sauransu shi ko ibn Kathirin a cikin tafsirin sa da yazo sai ya ƙara da wata magana mai armashi yace ma'anahu tad'ifu thawabil a'mal ziyada shine ninnin kaladan aiki wa yashmalu kuma ya hada ma yu'tihim min aljinani abinda za a ba mutane na aljanna wal kusuri da benaye wal rida da yadda da Allah zai da mu in an sha Allahu wa ma la ainur ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar yace duk wani yana cikin ziyada sai yace wa alaha amma mafi girman ziyadan annazaru ila Allah ta'ala wato tunda aka shiga aljanna cikin kari ake kawai domin aikin da kai ai bai ba wani aikin a zo a gani bane aka gafarta ma aka yi maka rangwame aka rufa ma asiri aka baka aljanna aka ƙara aka ninka aka baka benaye matan aljanna aka baka kaza hurun maqsatin fil khiyam ga yara din nan masu kewayawa wuldanun mukhalladuna duk wannan a cikin ƙari ake sannan kuma walakum fiha ma tashahi anfusukum walakum fiha ma tadawun da abin da ka kira a kawo maka sannan kuma ga ma la aynur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar yace duk wannan ƙari ne akan abin da ka aikata sannan ya ce to mafi girma kuma shine wannan hadisin cewa ƙari na ƙarshe kankat shine muka ga Allah madaukakin sarki Allah ka samu azurtu da wannan baiwa taka ya Allah wannan hadisi kamar yadda muka ji cewa Imam Tabarani ya ruwaito shi a cikin Mujamul Kabir da Al-Lalaka'i da kuma ainihin Imam Muslim ma ya ruwaito shi da Tirmidhi da wasu malamai waɗanda ba waɗannan ba haka Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Kitabus Sunna haka Al-Ajurri a cikin ash-shari'a haka dai haka dai riwayoyi daban-daban Ashekul Albani da yazo sai yake magana yana cewa Hamadu dan Salama a fika ne hafizi musamman ma idan yayi riwaya daga Sabit dan haka wannan ƙarin da ya kawo wanda babu a wasu riwayoyi wannan ƙari ne wanda yake karbabbe wannan ainihin wato riwaya tashi karbabbiya ce babu ainihin matsala game da ita don wasu malaman sun kawo ta ainihin wato da da riwaya take ainihin dunkulalliya ba mai fadi haka ba qala haddathana abubakar qala haddathana waqi'un an sufyana an abi ishaqa an muslim ibn nuzair an huzaifa kaji riwaya shi ma huzaifa din ta hanya abubakar ibn abi shayba zuwa ga waqi' ibn al-jarrah zuwa ga sufyan ibn uyayna zuwa ga abu ishaqa as-sabi'i kenan zuwa ga muslim ibn nuzair ana cewa nuzair kuma ana faɗan wani sunan wanda ba haka ba wato ko dai nuzair da zalun ko ko ko da zayun shi kuma da huzaifatu dan yaman Allah ya kara masa yadda ya faɗi wannan magana a matsayin mawqufiya a maganarsa shi ma ya fassara irin haka wa haddathana wa an isra'ila nan yayi ya kawo shi mu'allaq ne yanzu ya yanke isnadin wa an isra'ila ibnu yunus ibnu abi ishaqa shike riwaya daga kakan shi abu ishaqa as-sabi'i an amir ibn sa'd shine na mana ishara an abi bakrin zuwa ga sayyidina bakr as-siddiq radiyallahu anhu fi qawli ta'ala shi ma sayyidina bakr fassara fadin Allah madaukakin sarki cewa lil ladzina ahsanul husna wa ziyada qala an-nadhru ila wajhi Allah ta'ala sayyidina bakr da kansa ya fassara yace shine ganin Allah ubangiji madaukakin sarki kamar yadda yake cikin a littafin al'ajuri a shari'a da kuma as-sunna na abdullahi ɗan gidan ahmad ɗan hanbal da allalaka'i a cikin sharhu usul itika da ahlus sunnati wal jama'a da kuma ibn khuzaima a cikin kitabut tauhid dukkanin su ta hanyar wake zuwa ga isra'ila dan yunusa dan abu isa as-sabi'i hakanan kuma ibn khuzaima ya sake rutu shi wata hanya zuwa ga ainihin ibn mas'udin mawqufan alaihi wannan kenan malam ya sake cewa wa fihi an ibn mas'udin ga ma ɗayan riwayan daga ibn mas'udin shi ma mawqufi zuwa ga shi sabi abdullahi dan mas'udin kamar yadda yake cikin as-sunna na abdullahi dan gidan imam Ahmad ibn Hanbal da kuma littafin Allalaka'i da da, da ibn Khuzaima da da, da makamantan su wannan littafin gaba ɗayan su jama'a muna ci gaba da ambatan su ne saboda asaba da jin su ne littafin aqida na gaskiya da gaskiya aqida ahlus sunna wanda ake rubuta da isnadi to ba ta wuce wannan littafin alhamdulillah yanzu littafan nan sun yada a kasan nan an san su ana karanta su a da ba a san su ba shine abin yake da nauyi amma wannan littafan wajibi ne ko ina ahlus sunna su shiga karantar da su sunna na Ahmad dan Hanbali sunna na ɗansa sunna na Harbu Kirmani littafan Ibn Manda Kitabut Tauhid na na Ibn Khuzaima wanda an karanta da shi a littafin anan anan makaranta Mala Albani namu ya fara karatunsa Allah ya gafarta mai malam sa'idi mai kwano namu shi ma ya karanta wani bangare a littafin Allah ya saka mai da alkhairi anan makarantar nan sannan littafin al'ajuri a shari'a man daud namu az-zahir yana karatun shi Allah ya saka mai da alkhairi sannan akwai littafin Allah lakai hibatullah shi ma ana karatun shi anan makarantar malam barista Abubakar Husaini Allah ya saka mai alkhairi yana karatun sa sannan littafin irin shi ma as-sunna na al-Imam Ibn Hanbal malam yahaya al-lukuri Allah ya saka mai alkhairi yana karatun wannan littafi da sharhin da ta'alikin ainihin babban malami abin nan Rabi ibn Hadi Umar al-Madkhali sannan littafai irin littafin wato al-Ibana ta ibn Batta wanda malam Shitu namu Abu Uwaisa malam Ubaidillahi ko wai sunan shi ba Shitu bane ba jama'a kun sani ko sunan baban shi ne ba muke lakaba mai sunan shi Ubaidillah haka ne ko? kuma haka ne sunan shi? ha? muhammad ne ko? muhammad abdulkadir shitu wala ba sunan shi ba ne amma kaga ya riga ya bi shi ya iya kuma shi ba irin dan boko nan da za a ce wai mr shitu ba to yana karantar da littafin al'ibana ta ibnu batta to wannan littafan da ire-iren su su ne littafan aƙida ta gaskiya ta ahlus sunna wal jama'a za ganta da isnadi da komai to wajibi ne a shaharantar da ambatan su da karantar da su a ko'ina cikin majalisai da makarantu na ahlus sunna da islamiyu da makarantun matan aure da wuraren wa'azi da muhadarori da hudubin juma'a da ko'ina don ya zama an san aqida ai da take Allah ya samu dace zamu tashi malai yake cewa babun ga wani babi wani hadisin irin riwaya da muka karanta ne a satin da ya wuce amma tana dan bambanci wacce riwaya da muka ji daga muslim ta tashin alkiyama din nan da ceto da makamantansu amma kamar yadda na ambata ran nan zaka ji da bambanci a wannan riwaya Abu Huraira ce waccan kuma karanta riwaya Abu Sa'id al-Khudri zaka ji wasu abubuwan iri daya da iri daya wasu abubuwan kuma sun bambanta domin kuma shi Abu Huraira ya karantar da hadisin ma a gaban Abu Sa'id din zamu zo mu ji cewa Abu Sa'id yana jin shi yana karantar da hadisin bai musa mushi komai ba sai da inda ya ji da ƙari ya ce ni kuma na tuna kaza kai da baka tuna ba قال حدثنا محمد بن عثمان بن خالد بن عمرو بن الوليد ابن عثمان بن عفان ابو مروان حجون دوغون نسبا كده مالم محمد دان عثمان عثمان دان خالد خالد دان عمرو عمرو دان وليد دان عثمان دان عفان جيكن عثمان دان عفان ابو مروان قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن ابي هريره اخبره Abu Hurairah ya bashi labari annan nasa qalu ya Rasulullah mutane suka ce ya manzon Allah hal nara rabbana tabaaraka wa ta'ala shin zamu ga Allah ubangijinmu ranar alkiyama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yace hal tudaruna fil qamari lailatal badri shin kuna turereniya wajen kallon farin wata a daren haskensa qalu la suka ce ba mai ya Rasulullah qala yace hal tudaruna fi ru'yati shamsi to rana fa laysa dunaha sahabun kuna kokuwa wajen kallanta alhalin babu girgije qalu la suka ce ba mai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace fa innakum tarawna hakaza yawmal qiyamati lalle za ku ga Allah irin haka ranar alkiyama yajma'u Allah ta'ala an-nasa yawmal qiyamati fa yaqulu Allah zai tattara bayi gaba ɗaya ranar alkiyama sai ya ce man kana ya'budu shay'an falyattabi'uhu duk mai bautar wani wani Allah to yabi wannan abu fayatba'u man kana ya'budu tawagita tawagita fayatba'u at-tawagita man kana ya'budu tawagita mun gane maf'ul bihi ne guda biyu kowanne fi'ili da maf'ulin sa fayatba'u to wannan shine mai maf'ulin can na can karshe fayatba'u tawagita man kana ya'budu tawagita duk wani mai bautar wani dagutu sai ya bi dagutun nan wata buƙa hadhihi al-ummatu al'umman nan ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ummatul ijaba sai ta saura wa fiha shafi'uha au munafiquha daga cikin al'ummar akwai karkatattunta shine ma'anan shafi a wata fassara da wasu suka yi au munafiquha ko kuma hadda munafikai ma shakka ibrahim ibn sa'd wasu suka ce wa fiha shafi'uha a cikin wannan al'umma akwai waɗanda za su zama jagorori masu ceton saura فياتيهم الله في سوره غير سورته التي يعرفون kaje irin zancan lafazin sura ko sai Allah ya zo musu cikin wata kama ba wadda suka san shi da ita ba ba wadda manzon Allah ya bamu labarin cewa kamannin Allah bane fa yaqulu ana rabbukum sai Allah ya jarabci mutane ya ce ni ne ubangijinku fa yaqulna sai su ce na'udhu billahi minka muna neman Allah ya tsare mu daga kai haza makanuna muna nan anan muna jira hatta ya acina rabbuna azza wa jalla har sai Allah ya zo mana a bisa surar da muka sani fa idza ra'aynahu arafnahu in muka ganshi zamu gane shi fa yatihimullahu ta'ala fi surati allati ya'rifuna sai Allah ya sake zuwa musu a kamar da suka san shi da ita fa yaqulu ana rabbukum yace musu ni ne ubangijinku fa yaquluna sai su ce anta rabbuna tabbas kai ne ubangijinmu faya'rifunahu yanzu sun gane shi wayansabbu yunsabbu siratu baina zaharanai jahannama sai kuma a zo a kafa siradi ai fixin din siradi akan wutar jahannama fa akunu ana wa ummati awwala man yunjizu Allahu akbar man yunjizu annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ni da al'ummata sahabbai da tabi'ai da na bayansu da na bayan bayansu har zuwa ƙarshen zamani dukkan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi shi sai su zama su ne akan wato sahun farko wala ya takallamu yawma idhin illa rusul a ranan babu wanda isa yayi magana sai annabawa da manzanni kamar da Allah yake cewa yawma ya'ati la takallamu nafsun illa bi idnihi faminhum shaqiyyun wa sa'id ranan alkiyama babu mai iya magana a wannan rana sai wanda Allah ya ba izini sune annabawa da manzanni din a cikin mutane akwai shaqiyi akwai kuma sa'idi haka Allah yake wasallanaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta yawma idhin eh eh yattabi'una ad-da'iya la iwajala wa khashatil aswatu lirrahmani to nan din ne fala tasma'u illa hamsa Allah yace mutane sa tambaya sa tambaye ka game da duwatsu wannan irin halitta ta dutse ya za a yi da su ka ce musu Allah zai dagargaje duwatsu su zama kamar ƙura kamar toka yansifu ha rabbi nasfa fa ya zaru ha sai abar duniya ƙa'an faƙo safsafan falalo babu tudu babu gangara la tara ya iwajan babu kwana wala amta ko tudu Allah ya ce yau mai idin ya tabi unar da'iya ranar duk mutane idan mai shari'a ce ku taho taron alkiyama ba wanda zai musu ya tabi unar da'iya la iwaza labe da karkata Allah yake cewa wa khashatil aswatu lirrahmani duk wata murya za ta rankwafa babu wanda zai magana ko ya hayaniya ko ya surutu ko ya protest ko ya ce muna neman yanci mu babu wanda ya sai wannan zancen fala tasma'u illa hamsa sai dai rada rada kawai zaka ji wato su kansu annabawan suna wa du'a'ur rusul yawma idin sallim sallim su ma ƙasa ƙasa suke da muryarsu sallim sallim Allah ka sa mu tsira Allah ka kawo mana salama da aminci annabawa ne ko ba su iya wannan wannan wannan addu'a an ba su yanci amma sauran mutane fa kowa yayi shiru yana cikin tashin hankali saboda a ranar an ga tashin hankali da ba taba gani ba kamar da Allah yake cewa wataran nasa sukara wa ma hum bisukara Allah ya ce wata da kullu zati hamlin hamlaha wataran nasa sukara mai ciki ta haifi a cikin ma mai gangawa azu ya ce nan da nan kaga ya girma ya yi gemu gemun ma ya yi fari shi ma ya ruga da gudu wannan gangawa azu ce amma Allah ya gafarta mai ina ganin bari mu saurara nan saboda ƙwarar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa wa fi jahannama kalalibu wannan dama mun karanta shi ko mun karanta kusan irin shi amma dai zamu sake maimaitawa saboda fa'ida insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah